أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanwa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai ɗumbin albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid yau muna 18 19 ga watan jima'ad al-ula hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1445 wanda ya daidai da biyu ga watan sha biyu miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku har yanzu muna cikin babi na sha hudu babu kaulullahi ta'ala ayyushrikuna ma la yakhluqu shay'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun kalkashin bayani akan faɗan malam da yake cewa kalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa fihi an abi hurairata qala qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzala Allah alaihi wa anzir ashirataka al-aqrabin qala ya ma'ashar quraish aw kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah shay'a يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا inda muka tsaya akan gaba da faɗan manzala sallallahu alaihi wasallama da ya ce qauluhu salini min mali ma shi'ti fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ki tambaye ni abin da yake na dukiya abin da kika so da dukiya ta ce tambaye ni duk abin da kike bukata game da ita qala bayyana sallallahu alaihi wasallama annahu la yunji min azabillahi illa al-iman wal amal salih duba shahi na 211 wannan magana sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cikin ta cewa ba abin da yake tsiratar mutum daga azaba Allah madaukaki sai imani da aiki nagari na kwarai wannan shine kadai zai tsiratar da mutum daga azaba Allah babu zancen dangantaka babu zancen matsayi babu zancen dan gidan wane ne ko mai mulki wane ko mai kudi wane ko malam wane wajen Allah madaukaki gobe kiyama babu wannan zance abinda yake ake lura da shi abinda zai tsiratan mutum daga azaba Allah to shine imani na gari na gaskiya sannan kuma da aiki na kwarai قال وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا halau a ƙalƙashin wannan faɗa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai cewa baya dacewa a tambayi wani bawa sai abin da yake da iko a kan shi na al'amarin duniya amma kuma bayan haka nan to bai dace a roƙe shi wa amma rahmatu wal maghfiratu wal jannatu wan najatu minan nar wa nahu zalika min kulli ma la yaqdiru alaihi illa Allah fala yajuzu an yutlaba illa min game da abin da ya shahi rahma da gafara da tsiratarsuwa daga wuta da abin da ya kama da haka kowanne na kowane abin da mutum baya da iko sai Allah maɗaukaki to bai dace ba baya halitta a nemi wani Allah maɗaukaki a kan shi fa inna ma inda Allah la yunalu illa bi tajrid tauhid domin abin da ke wajen Allah maɗaukaki na rahma baya samuwa sai in an tsantattan mashi da tauhidi ya zamanto shi kadai ne aka kadaitar da shi da bauta wal ikhlasu lahu bima shara'ahu wa radiyahu li ibadi da yin bauta dan shi da ikhlasi da abin da ya shar'anta kuma ya yarda da shi ga bayan shi an ya taqarrabu ilayhi bihi su kusanta zuwa ga Allah da shi nan ma wata gaba ce ba wai kowane abin da mutum ya so ba yake kusanta da shi ya zuwa ga Allah maɗaukaki. A'a, sai abin da Allah maɗaukaki ya yarda a kusanta da shi ya zuwa gare shi. Fai za kana layan fa'u ibnatahu wa ammahu wa ammatahu wa ƙarabatahu illa zalika fa ghairuhum aula wa ahra. Idan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama gobe kiyama ba zai amfani ba ɗiyar shi da ɗan uwan mahaifin shi da ‘yan uwan mahaifin shi da makusantan shi sai da wannan shine tauhidi da imani imani nagari na kwarai da aiki kyakkyawa fa ghairuhum aula to wannan su su suka yi zama haka nan cewa ba za a amfane su ba wa ahara wa fi qissati ammihi abi talib mu'tabir ina cikin qissar manzala sallallahu alaihi wasallama game da ammin shi abu talib abu ne wanda za a ɗauki izina da lura fanzur ilal waƙi'il ana min kathirin minan nas malin ce ka kalli ka yi tsokaci da waƙi'in mutane mafi yawancin mutane a wannan lokaci a wannan zamani min ililtija'i ilal amwat na karkata su zuwa ga mamata za ka samu mutum ya je ya iske kabari iya roƙon ma'abucin kabarin wannan arziki ko mulki ko ‘ya'ya ko lahiya ko abin da ya kama da haka, iya kewayawa har iya kuka iya daga hannun shi, kuma ba wai Allah yake roƙo ba wannan wanda yake cikin wannan kabari, la'alla ya yi shekara ɗari, ɗari biyu, ɗari uku, ɗari hudu a mace, ya daddage, amma kuma ya je saboda jahilci, ya je ya sa wannan ma'abocin kabari gaba iya roƙon shi. Wata wajjuhu ilaihim bin ragabat da fuskanta ya zuwa ga mamata da neman biyan bukatu war rahabat da kuma abiban da kangiya ta tsoro can kuma a kwadayin wani abu na alkhairi nan kuma neman kariya daga wata musiba ko wahum ajizuna alhali kasassu ne la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a basu mallaka wa kawunansu ba wani amfani barantana wata cuta ba su iya kare kansu daga wata cuta wala nafa'a kuma ba za su iya jawo wa kawunan su wani alkhairi ba fadlan an ghairihim balle ma a ce za su iya kare wani waninsu ko su jawo mushi alkhairi ya tabayyanu laka annahum laysu ala shay to wannan zai bayyana gare ka cewa wannan mutane ba su kasance komi ba bassa kan addini bassa kan tafarki na Allah madaukaki إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون wannan mutane za ka ga mutum ya nace sun riƙi shaiɗannai su ne waliyansu majibintan al'amuransu kuma bayan Allah maɗaukaki wa ya sabu na annahun muhtadun kuma za ka ga suna lissafawa cewa su shiryayyu ne in ana neman shiryayyu to su a wurinsu in an zo a kansu an ƙare an samu shiryayyu a zahara lahumun shaitanu shirka fi ƙalibi mahabbacin salihi shaitan ya bayyana musu shirka a maimakon a ƙalƙashin soyayyen nagartattun bayi da sunan san bawa waliyi ko shehu ko wani abin da ya kama da haka sai zamanto shaitan ya zo ya zayyana musu shirka وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا kuma babu wani nagartaccen bawa annabi ne manzo ne waliyi ne shehu ne malami ne kowanne daga cikinsu gobe kiyama sai ya barranta da irin abin da ake mai na shirka a nan duniya wa yau mai kumul ashhad kuma da ranar da za a tada mutane gaba ɗaya wala raiba anna mahabbata salihina innama tahsulu bi muwafaqatihim fi din malai ce babu kokonto babu shaku cewa san nagartattun bayi na kasancewa ne na samuwa a lokacin da suka dace da addinin Allah maɗaukaki wa mutaba'atuhum fi ta'ati rabbil alamin kuma da yi musu biyayya a bi su sau da kafa a cikin biyayya ga Allah ubangijin talikai la bi ittikhadhihim andadan min dunillah ba wai a rike su ba kishiyoyi kuma bayan Allah maɗaukaki yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yadda suke son Allah maɗaukaki ishrakan billahi wa ibadati li ghairillah idan sun yi haka nan to sun hada bauta Allah da wani Allah kuma sun bautawa kuma bayan Allah wa adawatu lillahi wa rasuli wa rusulihi wa salihin min ibadi kuma irin wannan tabi'a kiyayya ce ga Allah da manzo da nagartattun bayi kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ke cewa وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل وأنت على كل شيء شهيد Allah madaukaki yayi bayanin halin Isa alaihi salam da mutanen shi da abin da suka aikata a bayan shi yake cewa wa iz qala Allah Allah na cewa ka tuna uzkur iz idan iz tazo akwai fi'ili wanda ake kaddarawa na katina اذكر إذ كتنا لوكacin da قال الله يا عيسى ابن مريم Allah madaukaki ya cewa Isa ya kai Isa dan Maryam a anta qulta lin nas ittakhazuni wa ummi ilahayn min dunillah yanzu kai ne ka cewa mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka alloli guda biyu kuma bayan Allah domin Kirista ta suke Isa Allah ne Maryam Allah ce Allah Allah ne idan shine ake cewa qadiyatu tathlith shi yasa in za su yi sallah za su taba goshi da bangaren dama da bangaren hagu kan cewa Allah Allah ne Isa Allah ne Maryam ma Allah ce to hal Allah ya tambayi Isa alaihi salam bayan Allah shine masani da abin da yake ciki abin da Isa alaihi salam yake ciki qala subhanaka Isa alaihi salam ya ce wa Allah Allah tsarki ya tabbata gare ka ka tsarkaka daga dukkan tawaya ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai dace da ni ba in faɗa abin da bani da haƙƙi a cikin shi ba haƙƙina ba ne ba bauta a riƙe na Allah wannan ba haƙƙina ba ne ba in kuntu qultuhu faqad alimta Allah idan na faɗi wannan magana ka santa ka san da haka ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka san abin da yake cikin raina cikin zuciyata ni ban san abin da yake cikin zuciyarka ba Allah innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne mai yawan sanin abin da ya zama to gaibi ne ya kawo shi allam sigatul mubalaga mai yawan sani ma qultu lahum illa ma amartani bi bin faɗa musu ba komai sai abin da ka umarce ni da shi menene shi an ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bautawa ubangiji na da ubangijinku shine Allah wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim kuma na kasance mai shaida a bisa ayyukansu a lokacin da nake tare da su falamma tawaffaitani a lokacin da ka rasar da ni Allah kunta antal raqiba alaihim raqiba alaihim Allah kai ne kasan mai dakon su mai sa ido masanin abin da suke aikatawa wa anta ala kulli shay'in shahid kuma Allah kai mai shaida ne a bisa kowane abu قال العلامة ابن القيم في هذه الآية allama ibn al-qayyim rahimahullah ya faɗi a cikin ƙarƙashin wannan aya ba da kalamin sabak bayan maganar da ta gabata thumma nafa an yakuna qala lahum ghayra ma amarahu bi isa alaihi salam ya kore musu ya kore cewa bai kasance ba ya faɗi wani abu bai gaya musu wani abu ba face sai abin da Allah madaukaki ya umarce shi da shi wa huwa mahdu tauhid shine tsantsan tauhidi a karetar da Allah maɗaukaki da bauta kawai wannan ya umarci su da su. Fakala, ma ƙultu lahum illa ma amartani bi, ni ban gaya musu wani abu sai abin da ka umarce ni da shi, a ni'budullaha rabbi wa rabbakum shi ne ku bautawa Allah Ubangiji na Ubangijin. Sun ma'akbara an shahadatihi alaihim muddata makamihi fihim. Sannan ya ba da labari cewa shi mai shaida ne a kansu a lokacin da yake zamne yake tare da su wa annahu ba'da alwafati cewa kuma shi bayan mutuwa lattila alahu alaihim baya da wani tsinkaye bas baya da ikon tsinkayo abin da suke aikace suke aikatawa ko suke kanshi wa anna Allah azza wa jalla almunfaridu ba'da alwafati bi tila alaihim mai ba da labari cewa Allah shine makadaici bayan ya rasar da shi shine makadaici wanda zai tsinkayo abin da suke aikatawa faqala wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim na kasance mai shaida a kansu absa ayyukansu absa abin da suke kanshi a lokacin da nake tare da su falamma tawaffaitani bayan Allah ka rasar da ni kunta antar raqiba alaihim Allah sai madaukaki sai ka kasance kai ne mai dako mai sa musu ido wa anta ala kulli shay'in shahid kuma Allah madaukaki kai ne mai shaida absa kowane abu wasafahu subhanahu bi anna shahadatahu fawqa kulli shahadati ya kamantar da Allah madaukaki wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya cewa shaida shi ita ce bilbishin kowace irin shaida wa am kuma shaida Allah ita ce gamamma intaha mulakhasan anan ne maganar malam ta kare a takaice qultu malam yace fa fi hadha bayanun anna al mushrikina khalafu ma amara ma amara Allah bihi wa rusula a cikin wannan aya akwai bayanin cewa mushrikai sun sabawa abinda Allah madaukaki ya umarci manzannin shi da shi min tauhidihi alladhi huwa dinu na dinihim na tauhidin shi wanda ya zamanto shine addinin annabawa da manzanni gaba daya allazi tafaqu alaihi wanda gaba daya suka yi suka hadu akan shi wa da'un nasa ilaihi kuma suka kirayi mutane gaba ɗayan su ya zuwa gare shi wa faraquhum fihi kuma suka rarrabu suka yi hannun riga tsakanin su dalilin shi illa man amana sai kawai wanda suka yi imani da su suka kasance tare da su qala fa kaifa yuqalu liman dana bidini to yaya za a cewa wanda yi addini da addinin wa ta'ahum fi ma amaru bihi min ikhlas al-ibadati lillahi wahda da kuma suka yi musu biyayya da abinda suka yi umarni da shi na a kadaitar da Allah madaukaki da bauta shi kadai innahu qad tanaqqasahum bi hadha at-tauhid idan mutum ya zarge su haka nan ya kaskantar da su da wannan tauhidi alladhi ata'a bihi rabba wanda da shi ne yabi ubangijin shi wattaba'a fihi rusula wanda yabi manzannin shi a cikin shi wa nazzaha bihi rabba ya tsabtatar da ubangijin shi da shi an shirki game da shirka alladhi huwa hadmul lirububiyya wanda ya zamanto niƙewa ne tabnewa ne ko zalunci ne akan rububiyya wa tanaqqusul lil uluhiyya tawaya ce ga Allah ubangijin taka wa su'u zan bi rabbil alamin kuma mummunan zato ne ga Ubangijin talikai, wal mushrikuna hum a'da'ur rusuli wa khasma'uhum fid dunya wal akhirah man mushrikai sune miƙiya manzanni abeban rigimar su ne da jayayya a nan duniya da lahira wa qad shar'u li atba'ihim an yatabarra'u min kulli mushrik alhali annabawa da manzanni sun shar'anta wa mabiyansu cewa wajibi ne su barranta daga kowane irin mushriki wa yakfuru bih su kafirce mishi wa yabghuduhu yabghuduhu wa yu'aduhu su yi hushi da shi su yi kiyayya da shi fi rabbihim a cikin ubangijinsu wa ma'budihim wanda ya zamanto shine abin bautarsu Allah madaukaki na cewa qul falillahi alhujjatul baligha kace Allah shike da hujja wadda ta kai mutuka falau sha'a lahadahum ajma'in da Allah madaukaki da ya so to da ya shiryar da su gaba daya qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fihi masail malan yace a cikin wannan kalkashin babi akwai hukumce hukumce ko mas'aloli daban-daban al'ula tafsirul ayataini akwai tafsiri na ayoyi guda biyu shine fada Allah madaukaki da yace wala yastati'una lahum nasra sura cikin suratul a'raf haka da fada Allah madaukaki da yace ma yamlikuna min qitmir cikin suratul fatir qala li annahu idha kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallama huwa sayyidu walad ibn walad adam la yakhfa la yughni an qarabatihi shay'a fa ghayruhu awla an ya'jaza an daf'i darrin aw jalbi naf'i li nafsihi aw li ghairihi malan na cewa idan ya zamanto manzo sallallahu alaihi wa sallama shine shugaban dukkan ɗiyan adam baya amfanar da wani makusancin shi da wani abu gobe kiyama to wani shi shine mafi cancanta akan haka nan aka amsa rishin iya amfanar da wani wanda ya zamanto mutumin da ba zai iya karewa kanshi wata cuta ba kuma ba zai iya jawo wa kanshi wani amfani ba barantana ma a ce ya jawo wa wani amfani ko ya kare wani daga wata azaba ko musiba li'annahu basharun domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne misluna a kan makamancin mu fi kulli ahwalil bashariyya a cikin haloli na mutuntaka cewa mutum ne ba mala'ika bane ba ba Allah bane ba mutum ne sai dai mutum ne wanda ya sha bamban da sauran mutane kuma Allah madaukaki ya fifitar da shi a dukkan ɗiyan adam ya ba shi annabcin da bai wa wani ba ya ba shi girman da bai ba wani ba ya ba shi matsayin da bai wa wani ba na'am qala wa ghayru aqaribihi aula an yamlik lahu to inda haka nan ne wanda wanda ba mukusantan shi ba shine mafi cancanci cancanta da cewa ba zai mallaka masa wani abu ba qala athaniyatu mas'ala ta biyu qissatu uhud akwai kissa ta yakin Uhud asalithatu qunut sayyidil mursalin akwai bayanin qunut na shugaban manzanni sallallahu alaihi wasallama wa khalfahu sadatul awliya kuma a bayan shi akwai jigajigai magabatan waliyai shugabannin waliyai yu'minuna fi salat suna cewa amin idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce اللهم لعن رئل وذكوان سيتي آمين اللهم اللهم لعن فلان أبي خ... أبي أمية سيتي آمين إن سنة مزالة صلى الله عليه وسلم إيا قنوت سنة توا آمين الرابعة مسألة هدو أن المدعو عليهم كفار cewa wa'anda ake musu muguwa addu'an nan kafirai ne. Alkhamisatu, masala ta biyar, annahum fa'alu ashiya'a ma fa'alaha ghalibul kuffar cewa wannan kafirai sun aikata wasu abubuwa wanda mafi yawancin kafirai su ne suka aikata minha shajjuhum nabiyahum shine na rotsa annabinsu wa hirsuhum ala qatli da nacewa da kwaɗayin kashe shi wa minha at-tamthil bil qatla na daga irin wannan gunduwa gunduwa da za su yi kawa wa'anda suka kashe ma annahum banu ammihim tare da cewa duka ɗiyan ‘yan uwa ne, ɗiyan dangi ne. As-sadisatu mas'ala ta shidda, an zalallahu alaihi fi zalika, a cikin wannan Allah maɗaukaki ya sabkaswa manzan shi sallallahu alaihi wasallama wannan aya, laisa laka min al'amur shai, ai, a cikin wannan al'amari ba ka da komi, ba ka da mulkin komi. As-sabi'atu qauluhu mas'ala ta bakwai fada Allah maɗaukaki da ya ce, au ya tuba alaihim au yu'azzibahum. ko dai in Allah maɗaukaki ya ga dama ya gafarta musu in kuma ya so sai kama su da azaba da laihinsu fata ba alaihim fa'amalu sai Allah maɗaukaki ya musu gafara kuma suka yi imani a saminatu matsala ta takwas alƙunutu fin nawazin akwai an shar'anta yin ƙunutu a cikin abeban da suka sabka na bala'i ko na wani ko alloba ko na abin da ya kama da haka at-tasi'atu mas'ala ta tara tasmiyatul mad'uwi alaihim fi salati bi asma'ihim mutun ya samu wanda ake wa muguwa addu'a a kama sunayensu wa asma'i abaihim da sunayen uwayensu a ce Allah ya la'anci Macron dan wane ko Allah ya la'anci ga su nan dai ga su nan ba su yawa kafirai wanda ba sa girgizuwa na'am babu laihi al'ala'ance su da su da su da sunan uwaye a tasi'atu mas'ala ta tara tasmiyatu na'am al'ashiratu mas'ala ta goma la'anatul mu'ayyinina fil qunut an samu a kama sunan wani da wani a cikin alkunuta al'ance su alhadiyatu ashara mas'ala ta goma sha ɗaya qissatuhu sallallahu alaihi wa sallama lamma unzila alaihi kissan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka sabkan mishi wannan aya wa anzir ashirataka alaqrabi a saniya shine muka ga cewa ya hau dutse ya kirayi wannan qurayshawa gaba ɗaya kuma kuma ya kirayi ɗayan banu abdul muttalib ya kirayi ammatahu fatima safiya ya kirayi diyar shi fatima ya kiransu da cewa sai hattara ba abin da zai iya kare musu daga Allah idan ba su yi riko da tauhidi ba da imani da aiki na garin kwarai. Nam, athaniyatu ashara, mas'ala ta goma sha biyu, jadduhu sallallahu alaihi wasallama, jidduhu ba jadduhu ba, jidduhu, ƙoƙarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da naciyo shi bai haithu fa'ala ma nusiba bi sababihi ilal junud. domin ya aikata abin da aka dangana shi dan ya aikata shi aka dangana shi zuwa hauka cewa taban aljini ya same shi wa kadhalika law yaf'aluhu muslimun an haka nan ne idan mutum ya aikata irin abin da ya aikata sallallahu alaihi wasallama zaka samu wasu sun tuhume shi da cewa mahaukaci ne ai taban aljini ya same shi a thalithatu ashara mas'ala ta goma sha uku ta ƙarshe qauluhu lil ab'ad wal aqrab fadar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya fada wa muksantan shi da wa'anda suke nesa la ugni anka min Allah shay'a banna ma amfani wani abu game da abinda Allah madaukake so ya kama ka da shi fa iza sarraha wa huwa sayyidul mursalin idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana qarara alhali shine shugaban manzanni bi annahu la yugni min Allah shay'a cewa ba zai wa wani mutum amfani ba daga abin da Allah madaukaki ya so ya kama su da shi an sayyid an sayyidati nisa'il alamin game da shugaban matan matan duniya gaba daya ita ce Fatima radiyallahu anha wa amana al-insan al-insan annahu sallallahu alaihi wasallama la yaqulu illa al-haq kuma mutum yayi imani cewa manzo sallallahu alaihi wasallama bayya faɗin wani abu sai na gaskiya thumma nazara fi ma waqa fi qulubi khawasin nas sannan yayi tsokaci ya kalla abin da ya abka a cikin ɗaiɗaikun mutane na daban al'ana a wannan zamani tabayyana lahu tauhidu wa gurbatud din wannan zai tauhidi zai bayyana gare shi kuma ya zama ya ga a wannan zamani addinin musulunci ya zama kamar bako abinda aka sani daga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama a wannan zamani aglabin mutane shine suka dauke shi shine bako kuma suka yi riko da abin da ya zamanto ba addini ba wallahu ta'ala a'lam abin da muka wani daidai Allah madaukake ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik na'am idan ya fadi karara tasrihi na'am na'am جده جد نعم